من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da darasin littafi a tajiri da tsari lihadisul jami'in sahih littafin da aka yi istisari na littafin sahihul bukhari wanda ya wannan aikin shine zainuddin ahmad bin abdullatif az-zabidi wanda an ayyace hijira tana da shekara 813 ya rasu 813 Allah ya shi da rama za mu tashi hadisi na 409 wanda yake karkashin tarjama babu imamatul abdi wal maula babu imamatul abdi wal maula baban da zai karantar da mu hukuncin imamatul imamatul abdi limancin bawa wal maula da kuma wanda yake kenan maula yantaccen bawa kenan maula wanda yake maula kenan wanda yake na ni'ima wanda ya zamanto an yantar da shi kenan sau da haka ko dai bawa ko kuma wanda yake da wani dan nakasu bangaren bauta kamar wanda an yantar da shi kaga har yanzu ne da akwai wani burfushi na kawaya tattare da shi ganin cewa limanci ana sawa wanda yake mafifici to shi ma maula za a iya sa shi ko kuma ma wanda bawa wanda yake cikin karkashin bauta kai tsaye yana iya zamantowa limamin mutane عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان استعمل وان استعمل حبشي كان راسه زبيبا daga anas Allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce maki sallallahu alaihi wasallam ya ce isma'u wa asiu ku saurari umarnin da aka muku sannan kuma ku yi da'a wa ni su'mila habashiyun ko da ku wanda aka jagorantar muku habashiyun mutumin habasha ne a wata ruwa ya ce abdul habashiyun bawa kuma wanda yake bakar fata ka anna rasahu zabiba kai ka ce a kan shi dunkulallen gashi ne kai ka ce tamkar wani abu ne wanda yake kai ka ce zabibu ne a kan shi sau da haka ka anna rasahu zabiba kai ka ce gashin shi a dunkulallen saboda kenan muni tattare da shi wannan hadisi abin da yake nunawa kenan ji da kuma bi da da'a ko da kuwa limami ya zama to ba da bane ba bawa ne Aisha Allah kare yarda a gare ta akwai wani bawan sa Zakwan ya kasance na jin sulimanci Qur'ani ma yake budewa ya leka su kuma kenan tare da Aisha ita kuma suna daga waɗanda suke kenan hafizai manzala sara sai na cewa sa tudrakuna aqaman sannan za ku tarar da waɗansu mutane yusalluna salata li ghairi waqtiha za su dinga sallah ba a lokacin sa ba fa yana da raktumuhu in kun riske su fa sallu fi buyutukum lil waqt ku ku yi sallah a lokacin sa a gidajen ku akan lokaci allazi ta'rifuna lokacin da kuka sani ثم صلوا معه sai kuma ku je ku sallata tare da su amma ya zama to mai subha ya zama sallar da za ku yi tare da su nafila saboda isma'u wa qi'un ku ji sannan kuma ku yi da'a wa min su'mila abashiyun ka anna ra'sahu zabiba wannan ya nuna halaccin ya halitta abi bawa limanci kamar yadda ya halitta kenan abi wanda aka aiwa ba ta hanyar aure ba da mutanen ƙauyuka da ma yaro wanda yake bai balaga ba duka wannan ba laifi ba ne a watsar waya manzara ta sai ce sai kunu alaikum umara a ba'adi bayana za a samu su jagorori yu afiru na salata in sun zo sallah za su dinga jinkirta ta fahiyya lakum wa hiya alaihim ko kunyi kunyi daidai su kuma kenan yana kansu fasallu ma'ahum ma sallul qibla duka wannan yana nuni kenan akan isma'u wa atiyu wa in istumila habashiyun ka anna rasahu zabiba saboda haka ya halitta abi bawa sallah ko kuma wanda yake da wani tawaya bangaren bauta ko kuma ma musamman da aka aihe shi ba ta hanyar aure ba imam al-bukhari ya fitar da wannan a kenan salatul jama'a babu imamatul maftun wal mubtadi limanci na al-maftun wal mubtadi da kuma cikin akan babu as-sam'i wa sa'al al-imam malam ta kuma asiya za a ji ayi biyayya ga jagora matukar ba saban Allah bane ba duk ya maimaita wannan hadisan a waɗancan gurara malaman da suka tsaya akan karhancin wannan sun kawo waɗansu illoli kamar haka wasu ka ce in ya zamanto bawa kin in ya zamanto limami bawa ne zai baye kenan maman shi su dinga aimanta shi suna yi da shi ko kuma kamala ake bukata ya zamanto shine jagora kuma yana da wani nakasu suka ce sai zamanto kenan ba a samu cikar kamala ba haka shi ka kawo bangaren wanda kenan aka aihe shi ba ta hanyar aure ba suka ce shi ma mamun zai baye su dinga egumin shi kaga sai zama sababin su ɗauki zunubi kenan dalilin shi wasu kuma suka ce shi ma dai kamala ake bukata shi kuma da akwai wani nau'i na nakasu amma duka waɗannan ba dalilai bane fa kenan da za su hana limancin waɗannan matsar dai sun cancanta matsar dai an samu mutum shine aqra'u amma kuma iya da wancan nakasu to shi yafi dacewa ya ja mutane sallah babu ne zalami thumma al-imamu wa samma man khalfahu wannan babu zai nuna ya hukunci in liman bai zamanto ya cika sallah ba mai bin shi shi kuma sai cika kai ne ka bi liman sallah amma limamin yana sallah kusan kurciya sai kai kuma ya zama to ka cika ka bi liman sallah amma limamin yana da naqasu a bangaren kenan sallah ko dai bai kiyaye lokacin ba kaka ana abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in aqtahu falakum wa alayhim yusalluna lakum za su dinga jan ku sallah fa'in asabu in sun dace ma daidai falaku sau da haka kenan falaku kenan fa'in asabu in sun dace ma daidai falaku to yana gare ku kenan sallaku tayi walahum haka su ma wa'in aksabu in ku suka kuskure limami sai bai iya cika abu rukunai ba amma mamu shi kuma ya cika falaku kenan ku sallaku ta cika wa alaihim amma zunubin na sauyewa yana kansu zunubin na sauyewa yana kansu saboda haka kenan abin da ake bukata ya zama to limami ya kai matsa wajen cika sallah ta yadda cika sallah shi zai zama to kenan mamu ma sun samu cikakkiyar sallah amma in liman ya zama to ya tauye wannan ba zai cutar da sallar mamu ba kamar yadda manzalar sarsa a da sai da yawa ya ambata haka babun idza qama ar-rajul an yasa an yasar al-imam fa hawwalahu al-imam ila yaminihi lam tafsid salatuhuma na'am نعم ايه a ya tsaya a ida da ya ya tsaya a ida sai dai kamar in bai samu damar ya cika abin ba kwata-kwata ya ga sallar ba ta yi ba to wannan kuma sai ya sake ke amma ya tsaya a ida shi ne ya yi kenan mai mutum ya kasa sai mai da ta nafila in yana ga kenan ba ta samu ba babu ne za kama rajul an yasarar imam in za a yi sallah mutum ya tsaya hagun liman fa wala yul imamu ila yamini sai liman ya kamo shi ya juyo shi ta ba sai mai da shi dama lam tafsir salatu kuma da sallar liman da sallar shi mamun ba ta bace ba saboda aikin da suka yi aiki ne wanda bai kai bai bata musu sallah an ibn abbas radiyallahu anhuma hadithu mabiti fi bayt qalati taqaddam wa fi hadhihi riwaya qala thumma nama hatta nafa wa kana idha nama nafa ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ وعن ابن عباس رضي الله عنهما حديث مبيته في بيت خالته حديث da ya je kwana a gidan khalati yar uwar mahaiye shi wanda ya halitta kenan mutum ya je kwana gidan wata saki yar uwar mahaiye shi ko da ko baligi ne saboda yana daga gidajen da ya halitta shiga tun da muharramin shi ce taqaddam wa fi hadhihi ruwaya a wannan ruwaya kale ce kuma nama annabi sallallahu alaihi barci hatta nafakha har yayi min shari wa kana idza nama nafakha in yana barci yakan min shari thumma atahu almu'adhdhin sai ladan yazo fa kharaja fa salla wa lam yatawaffa annabi sallallahu alaihi fita ya yi sallah ba tare da ya sake arwalla ba an ce barcin da yake sama sama ba a sake mai arwalla kuma nan sara sai na cewa sanamu ainaya wala yanamu qalbi idanuna ne suke barci zuciya ta ba ta barci kenan mutum ya yi barci barcin da kana idrakin mai zuwa yana zawa sama sama wannan za ka yi sallah ba sai ka sake ba arwalla in za ku yi sallah da mutum ɗaya zai tsaya ne ɓangaren damanka kenan zai tsaya ɓangaren gusun ba arewa ba in kuma ya tsaya ɓangaren arewa hagunka to sai ka maida shi ta baya sai ka maido shi kenan gehe wannan sannan kuma zai zama to an yi muhazati ba wai zai za ka ɗan akara ba ko yadda wasu ya su ɗan ja baya kamar duddige biyu ko na amma kamar haka kenan in za ku yi sallah da mutum biyu liman da ladan mutum biyu ne kawai zai tsaya ɓangaren daman liman amma kuma ba zai gaba ba zai baya ba ko kuma ya akara saboda haka zai zama to kenan kunjeru hiza al imam irin wannan aikin bai bata sallah dukkanin wani aiki wanda yake dan kadan ko da ba na jinsin sallah bane bai bata sallah to amma zalla sarasan da ya tattaki ya toshe kafa dan kar dabba ta bi ta gaban sallah shi kamar da ya shaki wannan kenan ifritu lokacin da ya zo kaga dukkanin wannan wasu ayyuka ne kamar daukan umama dai babu kabali ko ba adi sallah ta yi sannan kuma daman liman ita ce kenan bangaren gusul daman liman kenan in ka zo ka liman yana za a yi sallah wani yana nan baya misali mutum biyu to zai ka fara dorawa daga bangaren daman liman kenan daman liman ita ce janibin nan gurin wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabul ilm babu samar fil ilmi tantaunawa bayan sallar lisha akan ilimi hirar dare akan ilimi a kitabul wudu babu takhfifu fil wudu saboda da ya tashi sai arwalla sama sama babu qira'atul qur'ani ba'da al hadathi wa ghairihi karatun qur'ani bayan mutum ya hadasi ko ya barci saboda da ya tashi sai karanta inna fi khalqi samawati wal ardi kafin yayi arwalla kaga ai mutum ya harka daga barci kafin arwalla zai zama yana goge kenan barci sai karanta wannan to ya halitta ko da baka da arwalla a'udhu billahi minash shaitan a'udhu bi kalimat azkar na sahiya azkar na marici duk ya halitta kai ya fitar da shi a kitabul jama'a babu ma yaqum an yaminil imam bi hidaihi sawa idza kana ithnain wanda zai sallaci da liman zai tsaya bangaren daman liman a jere babu idza lam yanwi al imama an ya umma thumma ja'a qaumun fa amru mutum ne bai niyyar limanci ba sai mutane suka zo sai ya zaman to shi ne limamin ba bukatar sai kayi niyyar zaman ta wakka liman za ka shiga sallah idza qama rajul an yasari imama wa law ila al-imam khalfahu ila al-yamin ta tamat salatu mutum ya tsaya a hagun sai ka kama shi ta bayan ka kame da shi da masalla ta yi babu maimanatul masjid wal imam ya kashi kenan babu maimanatul masjid wal imam daman liman daman masallaci yanzu aka ce daman masallaci ina ce nan ina ce daman liman nan saboda haka kenan maimanatul imam war abin nan kenan wal masjid kenan shine bangaren kenan kudu haka kuma ya ƙara maimaita shi babu maimanatul imam sifatu salati babu wudu istibyan a witri babu ma ja fil witr amal fi salati babu isti'anatu liyadi fi salat idza kana min amri salat mutum ya nemi taimako da hannu ya wani aiki kamar misali an ma sallama kaga za ka iya ishara kana cikin sallah kenan da hannunka shi ma sallaka ta yi duka shi yasa ya yi aiki kenan ya kama ya juyo shi baya tafsiri na surat al imran babu ina fi khalqi samawati wal ardi addu'a da ake yi kenan babu alladhina yadhkuruna allaha babu qawli la rabbana innaka man tudkhilil nar rabbana inna sami'na munadiya alibas ya kashi babu zawa'id ke zana rawani adam babu rafo rafa albasar ila sama saboda annabi sallallahu alaihi sai daga kanshi sama kenan yana yin addu'a adawa babu du'a idan sabaha billahi sun mutun ya farka da dare kenan addu'a yake fara a tauhid babu ma ja fi takhliq as-samawati wal ardi wa ghairi ma min al-khalaiq halitta sama da ƙasa da wani su daga halittun Allah subhanahu wataala saboda haka in mutun yayi aiki wanda yake kadan koda ba na jinsin sallah bane ba sallar shi ba ta bace ba kuma ba zai sujada wala qabli ba wala ba'i kamar salularka tana ƙara ka ɗauka ka kashe babun idza tawwala al-imam wa kana li rajul haja fa kharaja fa salla babun da zai nuna mana hukunci idza tawwala al-imam in liman ya tsawaita sallah wa kana li rajul hajatu mutum yana da bukata fa kharaja fa salla sai ya cire sallar da liman sai je shi ya salla shi an jabir bin abdullah radiyallahu anhu anna mu'adh bin jabal mu'az kana yusalli ma nabi sallallahu ya kasance yana sallah tare da mai sun mayar jo fa ummu qauma sai kuma ya koma ango su sai ya ja mutanen shi limanci fa sallal isha sai ja su sallal isha fa qara bil baqara sai wara karanta baqara a kaida manzo sallallahu alaihi wasallam a galabiya in ya wara sura sai ya karasa ta to sun san cewa kenan mu'az yanzu bakara da ya fara sai ya karasa saboda sahabbai yawanci haka ne ko dai ka kama sura daga farko har karshe ko kuma ka fara in wani uzuri ya kama ka katse ko kuma ka kama sura ka raba ta gida biyu amma farawa daga tsakiyar sura ko karshen sura ibn qayyim yace wannan bai daga hadai ne bisa sallallahu karanto annabi sallallahu wanda ya lazumta in ma kaga hakan kenan nadir ne amma ba bai daga karantar annabi sallallahu alaihi wasallam irin wanda mafi yawa za ka ga limamai suna yawan yin wannan sai a gabtoci a gabtoci ka gani malamai suka ce kuma akwai rudin kamar nuna cewa ko ina ma kai gaba ce kenan saboda haka kenan mafi yawa ba to da ya gaba sallar isha bakara bil bakara sai fara bakara ban sarrafa rajul shi mutumin sai juya saboda ya za a yi daga fara ya juya kaga kenan saboda ni a ya san a'ada bakara ake fara in aka fara tura to sai sun karasa to yanzu kuma an kama bakara kuma yana da uzuri ya gaji kaga ai har zai iya barci dan da dai karatun sa bai ba karatu bane na gaugawa haka fa kaga dole kenan akwai abin nan fan sarafa rajulai mutumin ya juya kaga wanda za su yi istijari da wannan hadisin su katsi sallah sai ka kalli halin yanda sahabbai suke yi sai ka kalli surar da mu'azu ya dauko sai kuma ka kalli uzurin shi wancan mutumin so da daga wanda an fara sallah ana yi kawai sai katsi sai sallar shi ya koma gefe kuma ya hudo salula yana daddana an yi da aka ce yasa ce a na ga kawai kun shiga filawa ne shi ne da nake abin nan to kaga wannan wasa ne da addini fan sarrafa rajulu wannan mutum sai jiwa fa ka anna mu'azan tanawala minu kamar mu'az ya ambata shi da rashin kyautawa kamar misali a ce ma ai ga wani ya kafi sai muwazi ya ce munafiki ne ko ya faɗi wata magana kaga shi kuma falaga nabi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya ce mu manzara faqala a wata ruwa shi mutumin ne ya je ga manzara sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru amma kuma ga abin da mu'azi ya ce ni munafiki ne har ma mutumin ya ce in makiya sun zo lalle mu'azi zai tabbatar da matsayina a musulunci zai san cewa tabbas ni ba munafiki bane kuma karshe hakan ya faru mutumin shahada ne فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال sai labari ya ce ba manzo Allah sallam sai ce fasanin fasanin fasanin su uku salasa mirari kaga kasantuwar mu'az wajen manzo Allah sallallahu alaihi matsayin mu'az wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba ma ji sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mushi wannan shine abin da yake adalci shine abin da kama yake ce fasanin fasanin fasanin salasa mirari aw qala fatinan fatinan fatinan وأمره بسورتين من أوسط المفصل sai umarce shi da karanta surori guda biyu daga waɗanda suke ausas wanda suke na tsakiyar mufassal kenan matsakaita daga cikin kenan ausatul mufassal kenan ba daga tsuwar ba ba kuma daga waɗanda suke isar ba da wannan ne malamai suka ce sallar isha wa tawassutu hasil isha kenan da tsakaita karatu ne a sallar isha saboda min ausatul mufassal sau da aka sallar lisha na so a yi karatu ta tsakatsaki ba can ba a yi da yawa ba kuma kenan ya zamanto an yanda zai zamanto an sauye wannan hadisi jigo ne mai ƙarfi yasa za mu ga bukhari ya dinga mai mai tashi gurare daban-daban ba laifi ba ne kana da uzuri kana ɗauke da marar lahiya ko kuma kai matahi ne sai ka zo za ka yi sallah wani masallaci ko kana da gaugawa wani uzuri la'alla kuma gurin mutanen kenan guri ne wanda sun saba wani sukuru sai aka sake da Allah hizu hizu suke yi a kowace raka saboda su rage kenan wannan kin karatu to sai aka sa wani limami dan sa da rebi kaga yana sai yana sai ya wuce rubu ya ketara to in ka tabbata kaga alamu nan ba laifi bane nan sai ka kar amma da an fara shahi ɗaya shahi biyu ka tahiyar ka wannan ba wannan abin ba ake ne shi da ya fara bakara saboda ka'ida yawanci karanta karatu suke wannan ya nuna sauki na addini aka ababe imam al-bukhari ya maimaita wannan a kitabul jama'a babu man shaka imamuhu idza tawala wanda ya ja jalle imamin shi kai koken limami in limamin ya tsawaita wannan ba a kiran shi giba shi yasa shi wancan sai je gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita shi babu idza salla thumma amma qauman in mutum yayi sallah sai kuma ya je ja mutane limanci saboda nuna cewa ya halitta mutum mai farilla ya mai nafila saboda mu'az yayi sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan za a baka ladan kamar kai kamar kai sallah raka'a dubu a wani gurin da ba na ba masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai kuma kenan falala kenan waccan jam'i na farko saboda kaga wanda ya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta a karan farko ba dai ba take da ta baya kenan wanda mu'az ya zo ta baya ita kuma nafila ce su kuma farilla ce suke yi to sai kawo ta a wannan sai ya maimaita shi a wannan babu kin ya kashi a adab babu man lam yara ikfaru man qala zalika muta'awwilan aw jahilan kenan man lam yara ikfaru man qala zalika muta'awwilan aw jahilan wanda zai faɗi wannan kenan kafara ya yi zunubin wanda zai faɗi wannan musa'awilan da tawili ko kuma a hali wanda yake na rashin sani saboda haka kenan a nan gurin mallamiyar ikfar kafir ta man kana zalika musa'awilan saboda mu'azili ya ce ma musamman munafiki kaga ai yana da uzuri saboda me yasa yayi aiki irin aikin munafikai kamar sayyidina Umar da yake dani azrubu ulul munafiq barni in da kiwon wannan munafikin kaga ai ba munafikin bane to yanzu ba za a ce ba shi ya zama domi munafiki saboda ni da akwai tawili da akwai uzuri akwai abin da mutumin yayi aiki ne irin aikin munafikai da da wai za qamu ila salati qamu kusala yurauna nas wa la yadhkuruna ma illa qalila asqala salatu ala al munafiqina salatu isha wa salatu subh sai ga ana sallan ma sai katse kuma sallan isha to wannan yasa kenan sai yayi islatin kalmar munafunci akan wancan matashin to shi kuma matashin ma sai ce in kuma makiya sun zo lalle mu'azu zai tabbatar da abin da ya faɗi haka ne ko ba haka matashin kuma ya shahada manzala ta sai ce ya mu'azu ya mutumin namu saboda Allah ya gaskata mai alkawari min almu'minin rijalun sarqu ma ahadu ma alai saboda haka yaje ta balahira har yayi shahada munafiki kuma bai yarda in gaskiya ta in haɗuwa ta zo sosai kauce ba zai raba ma ya fita ma gurin yakin balle har aje ya mutu a can babu tafsir al-iman fil qiyam wa yatman ruku'i wa sujudi na'am akan eh kamar saboda ne a gabar ba a gabar sai gaya mushi wannan don saboda sahabiri kuma da cewa gashi har mutum ya taɓa sallah kaga aikin yana da girma kuma matsayin shi na wanda yake jagora ne jagora ne da sai ana sa sai ji tsoron matsayin mu'azu na jagora wanda ana buƙatar kenan in ɗayan ku zai mamu tare limanci ba zara sai ke fari sabbi ba gari to a matsayin shi na jagora a haƙƙin shi ke sa sai mun zara sai har zara ba ɗaya ba yake kuskuren wane da na wane ya sha bamban akwai inda zai kuskure a haƙƙin shi dole ka hazzara ne a ladabtar da shi a wannan haƙƙin saboda shi kuduwa ne kuskuren malami ba ɗaya ba yake kuskure na ami ka gani saboda haka a matsayin shi na jagoran malamai mu'az wanda manzala sun sai faɗi kaga a ce kuma ya yi haka a matsayin shi na limamin mutanen shi a ce kenan sababin shi har irin haka ya faru kaga abin kenan iya da muni da ya manzala sun sai kai matuka wajen kenan jaddada mishi cewa a fasanin a fasanin babu tafasifin imami fil qiyami wa itmami ruku'i wa sujudi sai kuma tafasifin imami fil qiyami sauƙaƙawar liman wajen tsayuwa wa itmami ruku'i wa sujudi mana ya zaman to wajen tsayuwa kan liman ya dogon karatu amma rashin yin dogon karatun shi bai hana shi ba cika ruku'u da sujada wanda wannan ɗaya ne daga kusakuran da ya zaman to ana samu wajen mai bangaren sallah shi yasa malik ibn huwairis yace naga limamin na limamin ne na aikata wani abin da mafi yawa ku ba ku aikatawa saboda yawanci zaka samu cewa yau limamai in karatun bayyana ne wani zai tsawaita amma in yi karatun ya zo rukuku sai kaga tasbihin shi bai biyu ba ka gani kankace ka yi biyu ka ji na uku tun ya dago to kaga wannan iya daga kuskure kenan tafsiful imam fil qiyam a samu liman ya faffafa tsayuwa ba tare da ya dade a tsaye ba amma wa tamamin ruku'u wa sujud ali ibn mas'ud radiyallahu anhu أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن الصلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فلا يتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة دقى ابن مسعود يأتي أن رجلا قال ولم يأتي والله يا رسول الله والله ما يأتي إني لا أتأخر عن صلاة الغداء ina ma jinkirta tahiyya sallah ta asuba inni la ta'akhkhar ina jinkirta an salatul ghada akan zuwa sallah asubahi min ajal fulani saboda wani kamar sai bari a dan rarrage min ma yasilu bina saboda yanda yake tsawaita mana fa ma ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawagana na sallallahu fi mau'iza a cikin wa'azi ashadda ghadaban wanda yafi kaiwa matsa wajen fusata minu da gare shi yawma idin kamar wannan rana ثم قال يما كيتي إن منكم منفرين lalle mutane daga cikin ku da kai masu kokarin koran mutane daga addini inna minkum munafirina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba kenan irin haka yakan aiwatarwa a bangaren kenan abinda ya shahi kenan an taba janibi na Allah subhanahu wataala sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai bai fiya lokaci ɗaya bai ayyana mutum fa yakum ma sallabin nas duk lokacin da mutum zai yi ma mutane sallah fa ya tajawwaz ya kaffafa ma'ana ya zama to ya sauƙaƙa fa yana fihim da'if a cikin su da akwai wanda yana da rauni kamar wani tsoho ne ka gani wani yana da rauni wani bai iya juma tsaye hajijiya fa yana fihim da'if wal kabir akwai wanda ya manyanta wazal haja akwai kuma wanda zaka samu wani ma'abucin bukata ne la'alla majiyaci ne sai bari ya zo shi dan ya ci mara lahiya shi wannan hadisin imamul bukhari ya maimaita shi كما صلاة الجماعة باب من شكا إمامه إذا طول علمي باب القدر في الموعظة والتعليم يا أهل التوجن وأزيد كما كرن تروى يزمنت أن يفدى وأن باليه بريبا كما ذاك جاء أسلوبي نما سو كرن تروى دقوي وأن ذاك سامسونا دئر وأن أسلوبي كما مثالي شيخ إمام شيخ عبد الوهاب عبد الله كاغني شيخ عبد الوهاب عبد الله هنا ده وأن مثالي مسمى قدوات in ya tashi a matsayin shi na wanda yake kenan da ya dattijo jagora to in ya tashi yin wa'azi zaka ga yawanci yakan kenan yin wa'azi da fada fada musamman ma ga wanda suke ɗaliban ilimi shi yasa ma wani lokaci kamar sai ya faɗi wata magana magana da kamar wasu sai su yi dubin kamar ma yana kokarin ko rusa wani abu na sunna ko kaza wanda kuma duk wanda ya san usulubin shi kenan yana da irin wannan usulubi kin dama na yi ma ɗaliban ilimi faɗa in sun yi wani abu na kodai zafafawa a haƙƙin waɗanda ake kira kamar muftari'a a haƙƙin wanda suke yan bida to zaka ga in an yi wani abu na zafafawa wani abin da bai dace ba ko mutum yana ne mai huce iyaka ya guluwi to sai dinga faɗa akan irin wannan kenan ba laifi bane ba kenan yin faɗa a wa'azi ɗaliban ka ko a fasarin ka wasu kai abu na ba daidai ba kenan ka dinga musu faɗa a haƙƙin su bai kamata su yi haka ba saboda su ma wataran za su karantar da mutane in suka sai haka abu bai yi ba to wannan ba laifi ba ne shi ne wanda za ka ga yawanci mu ɗalibai ne mafi yawa wani in aka mushi faɗa kuma sai ɗauka kama an mai wulaƙanci da to wannan mara abin ma cin zarafi ne abin ma wulaƙanci ne wulaƙanci ne ma kawai mutum a sa ka gaba ko a yi ta maka faɗa ka gani to ba laifi ba ne ba kenan yin faɗa in ya kama kenan kamawa ki sake adam ko ma ya juzu min al-ghadabi wa shidda li amrillah ina abin da ya halitta a yi fushi a tsananta a kan lamari na Allah subhanahu wataala a hakan babu hali ya qadi al-hakim aw yafti wa huwa wa huwa ghadban liman alqali zai iya hukunci ko yayi fatawa halin yana fusaci zai iya hukunci ko yayi fatawa halin yana fusaci misali yana halitta a kama alqali shari'a alqali halin yana fusaci ya yi shari'a a wannan halin yana halitta saboda mai ba zai halitta ba na aika shi manzana salasalam ya ce a fasarin a fasarin ya ce ban taɓa ganin ma manzana salasalam ya fasata ba kamar wannan lokacin Huh? da kuma a cikin hushin aka same shi kenan in a cikin hushi aka same shi kamata kai ya hu- kai ya hukunci ko saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kare limami ko alƙali- kal alkali ya hukunci ho haƙin kaga in kana cikin halin wani yanayi na huta daga shuri kamar misali mu sai na kokarin mai da wani abu ka gani ko yana a takure to lokacin kaga za a iya samun kauce ma hanya na ɗan adam amma abin ne ya jaza fusata din to ai misali aka kawo min ƙara sai ƙaran ya fusatar da shi to yanzu zai iya hukunci a nan miji ne da mata aka kawo ƙara bai ba ta kaza bai ba ta kaza bai ba ta kaza bai ba kuma ya dake ta yayi kaza yayi kaza abin sai ya bashi haushi ma yayi hoda yayi hoda yayi hoda ya fusata dogare suna huce kai kaga abin ya ya zafafa to yanzu a wannan yanayin zai iya yin hukunci eh ba zai yi bago to ai tsaron ya kawo tsaron ka tsaron ne fusa ta tun da da lafiya lahu ha zai yi saboda ni ha tsaron da to ai ba dole ba sai ya yi hukunci a lokacin kamar misali in bai yi hukunci a lokacin ba mai matsala ko tun da yin a wannan lokacin zai iya jayawa kaucewa amma in bai zartar da hukunci ba a lokacin kaga ai zai zama to an samu kubuta daga baya kuma an huce sai a zartar da hukunci ya maimaita hadisa a nan gurin dan zakurawa wannan fa'ida din babu man shaka imamahu idza qawwala mutumin da zai kai karan limamin shi in ya tsawaita ba za a ce ba yayi da limamin ko yayi gulman limamin saboda ai wanda zai iya daga abubuwan da aka togace misali mutum ya zalunce ka kaba da labarin zaluncin da ya maka mutum ya rike ma bashi ya ki baka kaga ni ka ringa cewa gaskiyawa ne ya rike mun bashi na ya ki bani kaga mun zalata sai na cewa matsala gani ya zulmu ka gani ya hillu irzahu wa hurmu saboda haka dan ya zo ya ce ya mun kaza ya mun kaza kaga ai rike mishi kai wannan ba za a ce ba mi kenan kai da shi ko kuma mutum ya zalunce ka misali ko kuma kana neman fatawa ka ce ni da wani inna hadha fi lahu tis'un wa tis'una najatan wa liyana ajatun wahid kaga ai ƙara ne ka kawo akan wannan abu inna aba sufyana rajulan shahih la yuqini ma yakfini wa baniya ka gani saboda haka kaga fatawa ta zo take nema ba za a ce ba ta yi gulman mijinta babu man shaka imamu idza tawwala limamin ku ne yake tsawaita sai ka je ka kai karan shi wajen malamin shi menene hukuncin wannan ba laifi bane ba, ba. dan kayi ba daidai ba an ka karanka to ai dan a daidaita ne aka ka karanka akwai inda an kai kara sai a to gaskiya abin ma kuma akwai ma cin zarafi eh kuma hal aje a kai kara akan kaza kaza to wannan da a gyara ne an jabi radiyallahu anhu hadithu mu'az hadithu dai na mu'az anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la annahu sallallahu alaihi wasallam falawla sallaita bi sabbihi summa rabbika al-a'la saboda ta aka ce ni awsatil mufassal wa shamsu wa duhaha wal layli idha yaghsha miyana ba za ka limanci su ba da waɗannan surori ɗin imam al-bukhari ya maimaita wannan hadisi ɗin a salatul jama'a baban idza tawwala al-imam wa kana li rajul haja fa kharaja fa salla mutum yana da bukata liman ya tsawaita mutum ya ya salla shi da ba baban idza salla thumma amma qauman a baya gabata kenan wannan duka babu laifi babu ijazu fi salati wa ikmaliha takaitawa a sallah amma kuma tare da kammala ta yanzu misali sallar lisha wani uzuri ya kama sai ka karanta fatiha sai ka kawo sura guda daya ko ka kawo aya daya biyu wa ikmaliha amma wa ruku'u ya zo sujada ta zo tagowa daidaito da komi ya zo sallah ta yi an anas radiyallahu anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yujizu salata wa yukmiluha annabi sallallahu alaihi wasallam kan takaita sallah kuma sai kammala ta sabanin yawancin limaman zamani da zaka ga ina sai sai a dade arku da sujada kuma sai zamanto an takaita wannan kenan kuskure ne imam al-bukhari ya maimaita wannan yana a kitabul jama'a babu man kaffa sala man kaffa salata inda bukai sabi mutum ne yana sallah mata suna bin shi limanci sai shi kukan yaro sai ya takaita sallah yana sallah ya ka cire wuta kaga niyyar ka mai tsawaitawa amma sai aka cire wuta da kwai zahi yanzu to sai ka sabka kuma daga abin da kai niyya inda ka ciro din sai kuma ka yi ruku sai a takaita saboda wani uzuri ya samu wasu za su iya cutuwa saboda an cire abin nan babu man akaffa salata inda bukai sabi an abi qatada radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la aqumu fi salati uridu an utawwila fiha فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه الله أكبر صلى الله عليه وسلم أنه صلاة لم حديث أبو قتادة إني لا أقوم في الصلاة لكن أيوا صلى أريد أن أطول فيها إن نبي إن طويت كراتو أتين صلى أما فأسمع بكاء الصبي سيجب كان يارو wani dani akwai abin da fiqhul liman ne an zo za a ja sallah sai ka juya sai ka ga duka matasa ne kuma qurra'u ne ko duka wasu ne wanda ba ku da wani uzuri kawai zuwa ne za a zauna ko dama za ku yi son muraja kaga wannan sai sa ne sai ka tsawaita to da Allah ka fara tsawaita sai wani sababi ya faru sai kuma ka takaita nan ba za a ce ba kenan ka canza niyya kamar misali mutum yana cikin rukuku sai ji dab-dab-dab wani yana tahowa sai ke dagowa don saboda wancan ya samu to ba za a ce ba kenan ka canza niyyarka maimakon don Allah ka yi don mi don wancan amma su fuka hau suka ce a'a in wancan kin alhaji ne ko wani sirkin kare ka ji zai shigo yanzu ka sa wata niyyar zai ce amma an gama garin ne su wannan daban kenan an ukawi da fiya manufa ta yin tsawaita ba su ma'ubuka a sabi amma sai in ji koken yaro ba ta jawo da fi salati sai in dan takaita a sallata sau da sau ya ma shi yaro inda kuma ma'ayyata shi kasa zaman to ta samu ta shi karahiyata ana shuka ala ummi idan sau da kan tsananta ma uwai mu kuma da ana sallah uwa jariri yana kuka sai ga mutane a dinga har mazo mata a dinga har ana ta maganganu ana nan saboda mafi yawa mu gauga ne ma ake kawai a samu kai wani kuskure kawai kai wani kuskure kawai shi gana a ka cancane ka cikin mutane irin waɗannan abubuwan fiƙihu ne na lima akwai abubuwan da shi limami shine kamata a ce ya san mamun da yake sha da yanayin hali zuwa hali na نعم to ai wannan a wani halin ne misali ijazu fi salatu ikmaliha ka gane kenan a wani lokacin ko da wani yanayi ya bada kamar halin bulaguro kaga ai a halin bulaguro a sallar asuba ya karanta falki da nasu sallar asuba kaga wani hali ne na tahiya ake wanda ana buƙatar mu ijazi to ko da wani yanayi ya baka an cire wuta misali ko kuma an yi wani uzuri ya samu kamar hadari ko na to wannan bai ba da damar kuma a cika sauran arkan ko da an takaita tsayuwa to labudda kuma cika sauran arkan sannan kuma shi wannan a hayanin ne amma lazumin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a guraren waɗancan surorin ya kai tsawaita karatu amma wani hali zai iya bada a takaita amma an takaita kuma labudda wannan arkan din ya zama to an cika ya maimaita wannan asifatu salatu babu khurujin nisa ila al masajid bil layl wal ghalas ya halitta mata su dinga huta masallatai kaga a gargajiyance ne wani sai mata sun sai sun sai ba masallaci amma kuma ho bai hana ta taje biro ta je kasuwa ta je gidan biki ta je ina ne kawai ina ma suna ta tahiya kawai masallaci ne da ya kartaje ta kaga abin yake gona abin bambara kai kan sa akwai abubuwan da zaka mutane suna yake ga abin abin dariya wani sai a aini mata ta ta je makaranta namiji yana koya amma ho ba zai iya hana ta ba ta je ta take ta ko kaza tana koya da far kuma dirti tarkin namiji har ma zai iya za su iya zama a saman benci a baya ita kuma a ba ta lafiyar ta je ta gwada aiki a ga ta iya ko ba su iya sun koma su sun ruka masu ido kamar tele ita kuma tana can tana rubutu su kuma kamar su uku sun zauna sun sa ido duk ya san da wannan amma makaranta sai ce nan gurin ya mata ta namiji zai koya mata karatu a mun uwaye ba mu san wannan to wancan abin uwaye sun san da shi kai ra'ayi wancan ko kuma gidan biki da za ta huta da kaza da ina ne su kuma yasa za ka ga yawanci takalidancin al'ada al'ada ba karamin abin nan bane da shi al'ada da riko da abin da aka saba babu taswiyatu sufufi inda liqamati wa ba'daha sai kuma taswiyatu sufufi daidaita sahu inda liqama lokacin iqama wa ba'daha da bayan iqama kenan daidaita sahu ana san inda aka zo aka tsaya ka asali iqama a daidaita a wani daidaita bayan an gama iqama ma kuma hallau kafin takbiratul ihram liman ya tabbatar an daidaita saboda bai kamata liman ya kabbara harama sai ya tabbata dukkanin sahu gaba ɗaya an daidaita kowa ya daidaita sahun shi kafada ta haɗu da kafada duddige ya haɗu da duddige idanun sawu ya haɗu da idanun sawu sabanin wanda sai a saba a haɗa kafada amma kuma kawa sai a buɗa ta ta yadda kenan ba damar kawa tunda in dai kawa ta buɗu da yawa kaga dole babu yadda za ka haɗa ta haɗu kuma mi kawa ta haɗu dole ya zama to an tsakaita an yi tsayuwa adi tsayuwa wadda take kenan baka canza daga yanayin yadda kake ba sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yanayin daidaita sahun su yake daidaita sahu kuma yana daga musibar da muka samu kan rashin daidaita sahu Ali Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna sufufakum lalle lalle ko ne ku zama kuna daidaita sahu aw la yakhalifanna Allah ko kuma Allah tabbas zai saba baina wujuhikum tsakanin huskokin ku saboda sabawa ta zahiri tana jaza sabawa ta batini duk inda za ki daidaitawa za ka ga ya jayo girman kai ganin cewa ya zan gama kafata da ta wannan ya zan haɗa kafata da ta wannan Anas ibn Malik lokacin da ya dawo Madina sai Bushair ibn Yasar yake cewa ya muka tambaye shi wani hali ya ka gan mu ya ka ga halin mu muna kamar yadda ka bar mu ma'ana bayan rabon mu da kai me ya canza a tare da mu marabon mu da kai mi kaga ya canza tunda anas yana rayuwa a basra sai kawo ziyara madina kaga kenan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sadimin manzo Allah sun tsawon shekaru shine shi bushir sai ke cewa to rabon mu da kai da ka bar mu yanzu da ka dawo me kaga mun sauya a yanayin kawo mutu ya bar gari ya tafi ya jima dawo ka ce ya kaga kamar da canji da tahiyar ka da yanda kai abin nan sai ce eh ban ga ba ku canza wani abu da na gani a hili illa rashin daidaita wa sahu don a wannan lokaci yace sai dai rashin ne daidaita sahun ana sai ke cewa na ga sabon manzo Allah sallallahu mutum yakan manna kawadar shi da ta ɗan uwan shi da duddujen shi da na ɗan uwan shi ya ce wanda a yau inda za ka yi haka nan wani za ka ga ya janye kawon shi kai ka ce alfadari ne wanda yake mai gardama za ka mutum ya bijire ya janye to wannan kaga yana daga musibar da sai jayo sai ka ga sahu ɗaya an yi sallah amma wancan yana jin haushin wancan masallaci ɗaya guje sallah amma in ka ga mutum zai shigo ta can kai sai ka shiga ta can wani yanzu ya ga wani ne a nan wurin to kuma sai dan akara ma dan ya samu wani abashi bai ya shiga wadan kasu gamu da wannan saboda yana kin shi to ya zai ka shiga ku yi sallah da mutum ku yi sahu daya kuma ku huta akwai kiyayya tare da ku ai ka sa akwai matsala hada sahu yana jayowa kenan zukata sai su haɗu sai kawo na haɗu na al'umma to rashin daidaita sau sai ja zamana musiba musulmi zai iya kama dan uwan shi musulmi a matsayin ribatacce kalmar shahadar ka ba ta hana ba ya ma wulakanci sallar ka ba za ta hana bai ma wulakanci tsoron allah ka ƙur'anin ka ba zai hana ba yanzu wanda suka kama su ahmad suleiman da su abin nan su ba musulmi ba ne musulmi ne kuma ba san ba ahmad suleiman ce alaramma ne wanda ya shekara aru aru yana alarammanci amma wannan ya hana suka rike shi kuma suka ce dole sai an biya su su sake shi kaga zukata ta nufin abin ya zama babu wannan tsakankana al'umma to duka sharrin rashin hada sahu yana jayowa wannan abin musulunci haɗuwa kai babu yin kabalin imami ala nasi inda ta suya ta sufu fuskantarwar liman ga mutane lokacin daidaita sahu a ƙa'ida liman ba za ka tada sallah ba sai ka tabbatar da sahun mutane duka ya daidai komi ya haɗu sannan kuma sai ka tada shine za ka ga yawanci irin masallatai wanda suke limaman ba su kiyaye wannan abin zaka kawai ana sallah mutum ya yi sallah bai bai jin komi ma tare da shi kaga a sahun farko sai ka sa mutum uku a sahu na biyu ka sa mutum kaza duka waɗannan alamomi ne na ƙarshen da kuma yaɗuwar bida kai har ma ta kai yadda wasu ma alfahari suke da rashin daidaita sahu ka kwanaki wani daga cikin jagororin ɗariƙa ai haka yake ya ce ku bar matsa ma tsofaffin nan yau ce za a zo musallatin ya yi sa'an babanka he ka manna kawai kawai da kawai yana janyawa ma he ka manna ya ce in ba rashin komai izala ba tare ka waka ga bakin jiya kuma shi yana daga mutumin da billahi allazi la ilaha illa duk san tijaniyar Najeriya yana ga cewa wannan zaimin su ne jagoran su shine mai kokarin dora su kan ne sun jinjina cewa malami ne tabbatacce akan tahiya amma le ka so ya za a yi sauni da gida in har malami zai ga cewa ai abin nan ba daidai bane to wannan yana daga musibar kuma har ma masallatai irin namun zaka ga alaikum salam a wannan aikata haka nan kaga saba ma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana da hadari fali hadar alladhina yukhayifuna an amri an tusiba fitnatun aw yusiba azabun alim kaga wancan sata mu wuce da kissa wancan ta hafi zubin hajar da yace ya zo gurin wani malami a sham ko a abin nan yana koyan hadisi wajen shi yace amma ta shamaki labule ne tsakanin shi da malamin da ya lazumci malamin malamin ya ga ya shaku da shi shine sai ba shi damar gana da shi sai ce abin da yasa na sa shi mai saboda huska ta tura huska ce yace da na karanta hadisin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu daga kansu kafin liman ba su jin tsoron an yi hawilan lahu ra an yaji Allah ra'sa ra'sa himar Allah ya sanya kan shi zama kan kai wanda yake na jiki yace sai nake dan shakka kan wannan yace shine sai aka garje aka mai da huska ta haka to kaga me yayi jayo sharrin saba ma wannan to wannan ba daidai bane ba kana samun da yawa wanda suna wannan girman kai ne shi ne abin da Anas din yake faɗi tun a wancan lokacin ma lokacin tabi'ai lokacin da sauran sahabbai yake ce a yau inda za ka nemi ka gama sahukar ka dan uwanka to ina ga kuma mu yau kaga ai munin abin ne yasa wanda ake ganin shi malami ne yake ma ganin cewa rashin kumiya ne a mutum ya gama kawai shi da ta babba yake gama rashin kumiya ne yake cewa ma yana daga rashin kumiya ma wai haka nan inda muke rashin kumiya ne kuma na taba jin wani malami daga manyan malaman shi ma nana aka tambaye shi ya malam wai limami ne ba an yi ikama wai ya juyo na ta isau a daidai ta sau yace wannan wata sabo bid'a ce kaga shi ma malami ne to kuma ba gashi nan gurin ba sai bayan an dai an yi ikama ne kafin ana ikama da bayan yi ikama ka ji lokaci a daidaita su to kaga ana su wancan lokacin da yake faɗi mutane suna janye kawa awam ake zance yanzu kuma ana zancen malami ne ma ake ganin cewa ma ayi wannan ba daidai ba ko kuma waɗanda za su gama yatsa da yatsa sai ka gama san yatsa ya sai ya ware kawa kamar asara kumi misali ko kuma a nema gama wani ɗan yatsa ko kuma sai su gama diddige akwai da kuma sai mutum ya tsaya misali sai haka ya gama nan da nan haka ka gani wai shi kokarin shi kawai take zai gama a a ka'ida kawai lazumin tsayuwa za ka tsaya sak kenan a tsayuwa a in kai haka ai ka hutar ga al'ada yadda tsayuwa ka sannan ba za ka yi tsayuwar soja ba irin sallar yan shiya kenan za ka sa fasida haka kuma dukan ka za ka kalli alƙibla kai ma sai ka kalli alƙibla wannan sai kalla in muka gama nan gudu ko ƙaramin yaro ne ya gama zai zama zo mun daidaita amma muka ce dan yatsa za mu gama ko mi haka mu yi kokarin haɗa dan yatsa kaga har yanzu ne muna kan kuskure to hatta da wajen dare sannan kuma nan da nan kawai dole shi ma gama shi ake in ka gaba a gama ba sai in hanci akwai illa a ce mutumin jika-jika ne in an mutu zai iya cutuwa yana nishi yana abin nan to shi ne sai a ɗan saba amma in ba nan ba nan ya gamu kuma nan ya gamu amma in muka buɗe ƙafa haka to dole nan ne zai gamu can ba zai haɗu ba wanda duka kuskure ne na ɓangaren daidaita sau kuskuren kenan janibin limami wani lokacin limami ya jiyo zai ce a daidaita sai dinga shin nauyi in ya jiyo ga wasu ba su daidaita ba wani kuma in aka ce a daidaita sai ya wani ɗan tsoki tsoki wani zai ga kamar ma ka ɗauke shi jahili kenan shi an ma bai san bayan da ma zai daidaita kawai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to wannan duka yana daga abin da kenan yake ja shi kuma bangaren limamai limami amana ne ما من راء يستطيع الله رعية يموت ومن يموت هو غاش لرعيته إلا كان من أصحاب الله با وند زا با كيو شي كو الامام راعي لمن شي ما مي كيو ya mutu yana ha'inta bai sauke ba wannan amana ta nasiha wajibin limami ne zama ya gyara sallar mamun shi nasiha jan hankalinsu akan daidaitawar har ya tabbatar sun nutsu sun kiyaye kuma sannan ba zai hasa bai ci gaba da dinga yi musu wannan to kaga mafi yawa amana wannan ce bangaren limamai ba a samu kiyayewa manzo Allah sassa ya ce shi limami mutamani ne abin amincewa ne ai amana ce mutane suka baka inda ba su yarda da addinin ka da tsoron Allah ka bayan da za a sa ka kai ka shiga gaba saboda suna ka kai mafi fitin su ne to kai kuma abin da ya kamata wannan amana kenan sai zaman to ka kiyaye ta alaikum assalam e in dai an gama kenan duk take da idanun sawo kalar kenan ko da mutum bai kai ba ai yana muhazati da wannan inda da kama an umar sau da haka an umar kala da su sunna su kufakum lallalle ku daidaita san ku aula ya khalifan nan ma bai na wujuhikum babu iqbal imami ala nas inda taswiya su liman zai fuskanto mutane wajen daidaita san ya kalli dama ya kalli abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce aula tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha ba za ku yi sahu ba yadda mala'iku suke sahu gaban ubangijinsu manzala sallallahu ya ce dumuna sirfal awwal su cika suna cika sahun warko sannan mai bi sannan kenan sai sahun warko ya cika sai kuma mai bi mishi sai kuma mai bi mishi an anas radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufufakum annabi sallallahu alaihi yana cewa ku tsaya ku daidaita sahunku wa tarasu ku manne da juna ma'ana talasaku ku manne wa juna ba tare da an samu khalal ba saboda wannan kafakin an same ta iblis yana bi ta tsakanin kenan ka hada ta gamu sannan kuma bangaren ne kafa ya gamu ta hanyar kowa babu kafar da ke dan zai bi to in aka yi sallah a haka nan kai da kanka zaka ji zuciyarka ta tsaya guri daya amma an buɗa can wancan ya ja baya wancan ya ce ko kuma can gurin da kai gurbin mutum biyu kuma sai a kirkiri wani sau can da kai kuma sai a kirkiri wani sau kaga shi ma wannan kuskure wa taratu fa inni araku min wara izhari ina ganin ku ta bayana in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari ya fitar da wannan salatul jama'a babu taswiyatu sufuf inda liqama ba'da babu iqamatu safi min tamam as-salah cika sahu yana daga cika sallah rashin cika sahu ladan sallah kenan yana tauyewa nan daga bangaren dama ta liman dama ta masallaci sai dai kuma mafi kusa da liman hallau sau da nan tsara sai ce liyaliya ne min kuma ulil alami wani ba kenan matsalar tsawon farko ya cika don za a yi na biyu bangaren damar liman sannan kuma kusa kaga an kusanci liman kuma ya zama mai bangaren dama misali nan maimakin mi nan ba kuma ka je can ba kaga ai ya zama kana nesa sau da tana iya yiwa ba za a samu cika ba kuma wanda zai zo shi yanzu zai hika ba da ni dab da lima to sai ka faro kenan daga nan ya maimaita shi babu izafir mankibi bil manki wal qadam bil qadam bis manna ka hada da ka hada duddugi da duddugi a sabu ka gani duddugi da duddugi a sabu wannan wa shine cika sunna dabbaka sunna kuma shine alkhairi saba ma sunna musamman a cikin irin sallah shi kuma wannan sharri shi yasa za ka magabata musu wasa ko kaɗan a ɓangaren gyaran sallah kuma suna kiyaye amana su ta wannan wata rana sa'id ibn al-musayyib yana cikin masallaci yana bada karatu hajjaj ibn yusuf sai shigo ana sallah sai hajjaj ya dago kafin limai dago yana gauga abin da aka ila sa'id sai ya rike shi ya sa'id ya rike shi ya ki bare shi sai da sa'id ya ida sai ce ban taba ganin mai sata kamar kai kana satar ruku'u sujada kaza yace da da wani takalmi da na daka maka a fuska lokacin hajjaji sai ta bayan hajjaji ya zaman to kenan jagora a maka ya zo shi sai tar da sa'id ibn sai an taru ana karatu sai zo gurin shi a lokacin dalibai duka sai suka ce ta yau fa ba san ba kuma haka a lokacin sai zo zanna sai sa'id ya dake abin da shi sai ke cewa kai ne wanda kamun gyara aka zace kwarai sai ke cewa madalla da kai mai umarni ya ce tun wancan lokacin da kai mu ban taɓa tsayuwa sallah ba face sai na tuna wannan magana da kake to amma mu yau me matsalar mu mutum zai ba ba a gyara limamin ƙa'ida in ka ga mamun ka wani yana da kuskuren sallah sai ka kefe shi daga baya wani kaza ke nan kuskure ne a samu ka gyara kaza kaza ga yadda yake a samu ka gyara in kana sallah ka ga wani ya shigo yayi ka gyara ne in zai fasalli fa inaka lam tusalli ka ga nan sarar sai ce ma to in babu wannan gyaran ya za a gyara ya maimaita shi anan in lokaci ya teku ishara babu ne za kana bainal imami wa bainal kwami ha'itun aw sutura in ya zama to tsakankanin liman da mutane da akwai ha'itun katanga aw sutura ko kuma labule yaya hukuncin sallah misali nan gurin ai akwai katanga sai kuma wani sahun shi sahun na bayan misali to ya hukuncin sallah ana aisha radiyallahu anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam min al-layl annabi sallallahu alaihi wasallam salla da dare fi hujratihi a cikin ɗakin shi ana son mutum ya dinga raya gidan shi da kiyamin layl wa jidarul hujra qasirun amma katangar kewayen gidan nashi qasirun gajeruwa ce sau da wancan lokacin surihin ɗakunan su ma ai a hassan basir ya ce da ya shiga a hujjara ta nufin masu ne yana tafa wari ikin kuma kaga nisan tsakanin aisha tana banga-banga an zai sujjar da sai ma ta janye kawai katangu kuma su ma ba su da tsayi saboda ai da wahala ka samu wasu barayi ko wani kaza a lokacin wanda suke wannan saboda haka wa jidarul hujra qasira wanda yana nuna kuma tawali'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam far'an nasu shakhsan nabi sallallahu alaihi wasallam ha sabai sai suka ga jikin manzo Allah sai yana sallah faqamu nasu yusalluna bi salati sai wasu suka tsaya su ma suna bin shi sallah fa asbahu fa tahaddathu bi zalika sai suka waye gari sai ake gaya ma juna cewa an gama zalar sallam yana tahajjud kuma an bi shi wannan sallah ta dare fa qama layla athaniya dare na biyu ya tsaya fa qama ma hu na su sallu da salat su ma su suka zo suka dinga bin shi a sallah din shine asalin asham ke daga nan ne yin asham ko tahajjudi qiyamul layl wannan daga nan ne ta zaman ko sunna sana'u zalika lailatain aw salasa so bi ko su uku suka ringa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya lazumci yin abu inda ya ci gaba da jan sumi a matsayin limami to yin sallar zai zama to farilla kaga in kuma tahajjudi ya male ya zama farilla ai ba za mu iya tsayuwa ba to manzo Allah sai kan fara abu sai ki dawwama akai in sabai sai suna bin shi kawai abin dan saboda me gudun ka a farlanta abu hatta idza kana shi yasa da ya bar duniya kenan zamanin sayyidina Umar kenan illar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ci gaba da jin sulimanci ba ta kawo sai kuma aka wakil limami wanda zai dinga jin kaga kenan abin yana da asali shi kuma bid'a abin da bai da asali saboda haka shine wanda zaka ji yan maulidi ya dinga ta aga salatu tarawih ita ma bid'a ce shi ma aka ce bid'a fa haram ba bid'a fa halaka ba ita ake cewa bid'a kuma yanzu abin da wanzaran salatu tarawih kace bid'a ce kuma kai ma kana yin abu ka gani bid'a haram kenan hatta idza kana ba'da zalika har sai bayan nan jalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi zauna fa lam yakul sai bai huto ba fa lam asba zakara zalika annas daga gari ya waye mutane suke ambata wannan fa kala yace ni khashitu an tuktaba alaikum salatu abin da yasa ba huto ba jin tsoro nayi kar a farlanta muku sallar qiyamul layl kuma ba za ku iya dawama ba akai جلوس الجلوس على الأصيل يا من يتولى حديثي أتما وفي هذا الحديث من رواية زيد بن ثابت زيادة أنه قال أنا مصنع سنسيتي أرب الذي رأيت من صنيعكم ناسا أبن لنا gani na wannan aikin naku bi na sallah ina na sani sar ina sani fa sallu ayyuha nas fi buyutikum saboda ka kude ku sallah ku a gidajen ku fa inna afdala salatil mar'i fiyayyen sallan mutum shine kenan as-salatu fi baiti illa al-maktuba sallar da zaka yi ta a gida sai dai sallar farilla amma duk sallar nafila kenan wanda zaka yi a gida ita ce mafificiya sai dai wanda take ta farilla Imam al-Bukhari ya mai mai wannan adab bab ma juzu min al-ghadabi sai alayhi sallam bab ma yakra min kasarati min kasarati su'al babu rafa yadaini fi at-takbirati al-ula ma al-iftitahi sawa' daga hannu a takabiratul ihram tare da iftisa budewa sallah duk daya kenan tare da yin kabbara to da haka zaka iya daidaita ka daga duka a tare أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أذو منكبيه أنه صلى الله عليه وسلم دقى أنه دورة لك ولا إذا افتتح الصلاة ألوك سندبو بيصلى يا هلتا كتي الله أكبر سننك دقى أنه ka daga hannu sannan ka ce Allahu akbar ka daga hannu tare da Allahu akbar duka wannan fuskokin guda uku ya halitta wai za ka fara le ruku in yayi kabbara zai je ruku shi ma sai daga hannu wai za rafa rasu min ruku in ya dago kai ma daga ruku yana haka wannan duk malamai sun haɗu akan yin waɗannan kenan abin da ke wajen sahabbai guda 150 kai kusan ma duk sahabbai ba sane su ba da rashin daga hannu wajen takabiratul ihram wajen zuwa ruku wajen dagowa daga ruku inda aka samu sabani na su shine bangaren abin da ya shayi yin daga hannu wajen zuwa sujada shine wanda a hayanan shi yasa wasu sabai kuma sai suke kore amma waɗannan guraren guda uku su waɗannan mustafakun alaihi sai waɗanda suka yi shuzuzi su kuma ba tare da wani dalili ba wanda yake mai ƙarfi ba tare da wani dalili ba wanda yake mai ƙarfi wanda suka dogara da shi wanda kuma yawancin su zaka ga masu irin wannan malamai suka ce abin mamaki sai ga kuma a guraren da ma ba a dagawa sai ga suna daga akwai inda zaka gan zai je ruku bai daga ya dago bai daga amma yanzu kamar sallar idi kamar sallar gawa sai ga kuma guraren da rashin daga shine aura kuma sai ga gadi yana dagawa kenan wannan muttafaqun alaihi ne رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود amma bai zaman to yana aikata hakan ba fi sujudi in zai je sujada nan gurin kaga Abdullahi ibn Umar sai kore wasu sabon kuma yin suka tabbatar saboda me ba da koyaushe bane ke wannan kuma kenan kusan duk sahabbai sun rawaito wannan Imam al-Bukhari ya fitar da shi a sifatu salat babu rafu ilayni idza kabara wa idza rafa rasahu sai kuma babun ila aini yarfu ilayni babu rafu ilayni idza qama min ar-rak'atayn in kai raka'a bi kai at-tahiyya shi ma za ka ɗaga hannunka in ka tashi babu wasu iliyam na alalin suratun sala sai kuma mutum ya ɗauki hannun dama ya ɗora a hannun hagun a sallah an sa'ad ibn sa'ad ya ƙara kanan nasu yi umaruna sahabbai sun kasance ana umarta su an yanzu har rajul ya da yumna ala zira'il yusra fi sala akan mutum ya ɗauki da hannun shi na dama ya ɗora a zira'in shi na hagu kenan a cikin sallah shine abin da ake cewa wadu ko kuma qabd wannan shi ma duk sahabbai shine abin da aka sani na sallar haka waɗanda suke tabi'ai su ma shine wannan shi yasa imam malik Allah ya ce da rama shi ma ka wannan ibn abdul barr ya ce haka kenan shine abin da duk aka haɗu a kai sai wani abin da aka samu na shuduri daga waɗansu ɗalibai na imam malik wanda aka samu wata ruwaya wadda ita ma take kenan mai rauni a bangare kin sai sai ya zamanto sun rike ta wasu ya suka tafi akan cewa a kenan in har dan itimadi ne ba za a yi ba ko kuma za a iya rikewa a nafila amma banda sallah wadda take ta farilla suka ce sai kuma in a farillan ma in har rukon ba zai zaman to dan nuna tsoron Allah ba ko kuma wani dogaro a cikin sallah suka ce to kuma kana iya kenan ka yi qabadu to amma inda zaka gane yanzu ai an ce maliki abu sai sabani wajen yin qabadu a nafila ba su yi sabanin zaka iya yin qabadu in har ba da niyyar tsoron nuna tsoron Allah ba to amma me ya samu malaman da suke cewa ba za malaman da suke cewa ba za a yi ba kuma sun san da babu sabani a malikiya me yasa ba su ce ma mutane ku yi anafila ko kuma su a gansu suna yi anafila ko kuma a ce manufar su ba ta wannan bace ba kaga mine ne jayo ba wannan bace sunna kadai da suka bari a sallah abu ne da suka bari a sallah na sunnoni kusan ma kai sallar su zaka ce barna abubuwan da suka bari yayi abubuwan da suke kawo yawa inda zaka dauki a khata'ul musallin da aka yi irin na mashahura sana'ar salman irin na su mashawi kaga sujikul mashawi duk zaka ga adadin abubuwan da aka bari a sallan kana kallon mutana da kuma abubuwan da suka sayo wanda su kwata-kwata babu su a sallakin suna da yawa to zaka ji yawanci sunnonin sallah sun zance sa mutum biyu za su iya sallah amma ratar sallah su ta kai tsakanin sama da kasa irin wannan duka yana da kuskure wanda ba ma manzana sassanan ba duk annabawa ma irin wannan sallar suke ta kabaru annabi sallallahu alaihi wasallam yana nanu masharal anbiya duk mu jama'ar annabawa gabaki daya an umarce mu mu dauki hannun dama mu dora a saman hannu wanda yake na hagu shine asalin siffar sallah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa rashin yin wannan bai nuna mutum bai da sallah to sai dai mutum zai iya yin sallah a cikin kaso goma kawai kaso ɗaya ne samu wani kaso biyu ne ya samu ka gani saboda haka kenan gwargwadon yinka ma'ana kaso tara a cikin goma wani kasa da haka kenan wani za ka sami ya sallah amma abin da ya samu a ladan sallah ɗan kaɗan ne wata kuma sallah ɗin ita da kanta ma ba ta iya ba kanta kariya ba balantana su zama to karɓaɓɓiya almuhimmu kiyayewa sallah alama ce ta tsoron Allah mutum a kuma ibada bayan tauhidi babu abin da ya kai sallah abin da yake kanmu kenan mu yi kokarin mu ji tsoron Allah mu kiyaye bangaren ibada mu ta sallah mu kuma nan bahama waɗanda suke kenan ba su sani ba karantar da sifatu sala a masallaci yana da muhimmanci tarfisu sifatu sala sifatu sala wanda yake na Sheikh Nasiruddin Albani da sauran sifatu sala da saboda tunatar da mutane haƙƙi ne kuma in kana limanci kar awa 24 ta zo kama mutane sallah ba tare da ka tunatar da su ba wani abu bangaren sallah na'am na'am na'am eh na'am e in dai ba don saboda addini ba ne ba misali akwai na bashar sai a ɗabi'a ne kenan ya zama so kawo misali a ɗabi'a ne to ba a kallon wannan abin inda ake kallon misali bin limami sallah wanda zai zama illa ga shi limami din kenan inda zai zama to akwai wani abin da shi limamin ya dage akan yin sallah su ko ma mu ba san shi saboda ko mubtadi ne ko na shi kuma sai ya dage dole sai ya musu sallah amma dan mamu ya bi liman sallah sai zaman to tsakanin shi da liman inda akwai wani abu wanda yake misali na insaniya sai ke jin haushin limamu ko ke ma jin haushin abinda limamu yake na karatu ko na to wannan bai nuna cewa bai da sallah bai nuna cewa kenan bai shahi sallar shi ba kamar yadda bai shahi sallar liman ba in ka bi liman sallah da akwai wani shamaki tsakanin in dai kana ganin liman ko kana jin karatun liman duka sallar ta sallah amma yanzu ana sallah nan gurin ka je ka can kai sahu a baya titi ya shiga tsakanin wannan baka da sallah ko kuma ya zama to kenan ana sallah sahu bai cika ba nan gurin sai kuma ka kirkiri wani ko kuma cikin masallaci bai cika ba sai kuma sai ya je can gurin bayan hallar cika a wannan ba a samu ba cika sahu cika sahu cika sahun warko sai na biyu sai na uku haka haka kenan sai a kiyaye wannan ana samun lokaci nan kenan wani a samu mutum ɗaya ko biyu suna sallah a wuce wanda yawanci darura take sa ta garin abin hawa kenan wanda zai in ya samu wasu wanda za su zama abokan sallar shi kenan wanda za su zo sai muku ishare su huce duk da ma yawanci mutane suna gani wannan ƙauye kenan tana iya sawa mutum ya samu raguwar ladan sallah don kuma a titi ne ko a shagon mutum ko na abu duka masu yarda sallar abin da muka wadi daidai Allah tsara mu da Allah ga wasu kurakuran mu Allah ba mu iko mu gyara dukkanin abubuwan da suke kusakuran mu musa yan uwanmu waɗanda suke a falasin a cikin addu'a haƙƙi ne nasu a kanmu haƙƙi ne na masallaci wanda yake na ƙozis a kan dukkanin musulmi ƙoƙarin ƙurƙuto shi ‘yantar da shi in kuma dama ba ta samu ba ta wannan kaga yin addu'a da yan uwanka a ko'ina suke wannan wajibi ne haƙƙi ne wanda suke da kanmu kar kuma ka rena addu'arka saboda shaitan ma ya yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mishi mu sa su addu'a musamman ma a yanzu da duk kafiran duniya suka yi ta suka fito su a gaba wanda ba su da wani abu face dogaro da Allah face kuma addu'a da neman taimako Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara akan makiyansu Allah karya makiyansu da mataimakan makiyansu ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ƴantar da masallacin shi daga hannun waɗancan makiya rabbal alamin Allah gafarta zunubanmu wanda duk sababin zunubin mu ne da laifukan mu yake jayawa ire-iren waɗannan abubuwa saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi a ko'ina Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ikon gyara kusakuran Allah mana albarka ƙasar mu da ƙasashen musulmi ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mu kariya Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi ya rabu al'adun alamun sallallahu muhammadu wa alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك